Yanzu kam za a saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Modubbo Isa Shango da Alarammansa wanda Dr. Jamilu Isiyaku Gwamna ya ɗauki nauyin kawo muku.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون نعم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تبع هواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون yan uwa muna gode wa Allah subhanahu wataala da ya sake dawo da mu wannan majalisi inda muke karanta wasu ayoyi na alkur'ani mai girma inda a yau muna rana ta goma sha hudu ga wata na ramadana hijira annai muhammad sallallahu alaihi wasallam 1443 wanda ya zama daidai da sha biyar ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salam 2022 za mu tashi akan wannan aya da allah subhanahu wataala ke cewa قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا dai wannan aya ita ma tana raddi ne akan maganganun kafirai da suka yi akan baya cewa ba ba su da hujja da Allah subhanahu wataala yake cewa qul fa lillahi alhujjatul baliga a gaya musu hujja ainihin cikakkiya tana wurin Allah subhanahu wataala sai sake cewa kul ka gaya musu ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam halumma shuhada'akum ku kawo shaidunku mana allazina yashhaduna wanda suke yin shaida anna Allah harrama hadha Allah shi ya haramta wannan allazi haramtumuhu abunda kuka haramta din nan ku kawo shaida akan cewa Allah shine ya haramta muku wannan abunda kuka haramta fa in shahidu Allah subhanahu wataala ce idan suka yi shaida suka ce ga abunda ainihin shaida suka kawo shaidan ƙarya to fala tashhad ma'ahum kar kai shaida tare da su kar ka halarci ma'ana wannan shaidan idan ka halarci wannan shaidan to ka halarci shaida wacce take ma'ana kamar shaidar zur kenan wanda ainihin ba ta da asali saboda shaida ce ainihin ta ƙarya daman shaidan ƙarya mummuna ainihin shaida ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa duk abutumin da ya shaida abin da ba shi da gaskiya ba shi da masaniya a kai to ita ta kiranta ma'ana shahadatul zuri manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya irga laifuka yana kishin gide guda ainihin uku na ukun shine shaidan zur da yazo kansa sai ke cewa alawa shaharatu zuri alawa shaharatu zuri alawa shaharatu zuri sai da tashi daga wannan kishin gidan ya zauna ya ce wallahi abinda ke halaka mutane ala ku faɗaka wa shaharatu zuri da shaidan ƙarya sai da ya maimaita ainihin hassau uku akan wana wannan shaidan zurdin saboda haka shaida a bace mai mutukar muhimmanci a musulunci amma kuma idan ainihin ya zama na cewa a ta har da ƙarya ita kuma ainihin ta yi muni shaida allah subhanahu wataala yana sanar da mu akan cewa duk abin da za mu yi mu dinga ainihin kafa shaida yana kuma gaya mana shaida wani abu ne wanda ranar tashin alkiyama ma'ana mu musulmai za mu kasance shaida na sauran al'ummatai ainihin da suka shuɗe wa kazalika ja'alnakum ummatan wasalan litakunu shuhada 'alan nasi wa yakuna rasulu alaikum shahida don ku zama ainihin shaidu- shaidu akan al'ummatai da suka shuɗe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama shi kuma shaida a gare ku ranar tashin alkiyama sannan kuma shaida manzon Allah Allah subhanahu wataala ya nuna mana duk abubuwan da za mu yi na mu'amalolinmu mu dinga ainihin kafa shaida ma'ana ta gaskiya idan mutum ya yi shaida ta gaskiya iya da lada idan mutum ya yi shaida kuma ainihin ba ta gaskiya ba ma'ana iya da zunubi kamar yadda Allah subhanahu wataala ke cewa ya ayyuhal ladina amanu shahatu bainakum idza hadara ahadakum al-mautu in taraka ainihin hina wasiyatu tsaini zawa adlin minkum Allah subhanahu in taraka khaira saboda haka Allah subhanahu wataala cewa shaidan ɗayanku in zai aya ma'ana in zai yi wasiya to ya kafa ainihin shaida idan ainihin zai ba da bashi ya kafa shaida ya yi wallazi na amonu iza addayantum bi dinin la'azalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl wala yaba katibun nan yaktuba kama allamahu allah falyaktub wal yumil ladhi alayhi haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkas minhu shay'a fa in kana alladhi alayhi haqq shay'an safiyan aw da'ifa لو لا يستد أن يمل له فليمل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ينتذل إيديهما فتذكر إيديهما لكري ولا ياب الشهداء إذا ما دعوا duk Allah yana magana akan shaida idan za ku yi rubutu a samu shaida ainihin mutum biyu in a harkan dukiya ce ma'ana shaida mutum biyu sun isar idan maza ne kenan idan kuma ainihin mata ne to dukkan mace ainihin a samu namiji ɗaya a samu ainihin mata guda biyu wannan shine shaida akan abin da ya shafi ainihin dukiya idan abin da ya shafi ainihin mutunci ne kama abin da ya shafi a ma'ana kaman kasab da zina to nan kuma shaidu guda hudu ainihin ake so idan aka samu shaidu hudu a nan da ainihin za a yi hukunci to da aka shaida a bace mai kyau a idan ainihin akan gaskiya ne to shine Allah ke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in suka kawo shaidu idan na gaskiya ne a kuma ba na gaskiyan bai da kai kam karka tsaya a wannan wurin domin kainin karya suka yi wala tabi hawa alladina kazzabu bi ayatina karka bi sarran wayannan wanda suka karyata ayoyin mu walladina la yu'minuna bil akhirati wayannan wanda suka basu imani ba da ranar tashin tashin alkiyama wa hum bi rabbihim ya'diluna su wayannan suna shirka ne da Allah subhanahu wataala dukkan su ma wayannan karka bi su na'am
قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون نعم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بدن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون Allah subhanahu wataala a wannan ayoyi guda uku da suke jerin nan yayi magana akan abubuwa ainihin guda goma wanda malamai suka yi magana suka ce wayannan abubuwan su ne ainihin lubbin islama gaba daya duk wanda ya kiyaye su ya kiyaye tsakaninsa da Allah duk wanda ya kiyaye su ya kiyaye tsakaninsa da iyayensa da suke da haƙƙi a kansa duk wanda ya kiyaye su ya kiyaye tsakaninsa mutuncinsa da sauran ainihin al'umma gaba daya wayannan ainihin abubuwa guda goma a cikin wayannan ayoyi na farko dai ya ce qul ta'ala watul ma harrama rabbukum alaikum Allah tushirku bihi shay'a karka wa Allah shirka wala taqtulu auladakum min imlakin kar a kashe ainihin yaya qul ta'ala wa ma harrama rabbukum alaykum alla tushirku bi shay'a wa bil walidayni ihsana ayu ainihin iyaye ainihin biyayya wala taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum wala taqrabul fawahisha ma zahara minha wa ma badan wala taqtul nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تبلغ أشده وأوفوا الخيل والميزان وألفوا الخيل والميزان بالقسط فهو ذاك يلسف عليه وألفوا الخيل والميزان ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وأوفوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصيكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن تبلغ أشده وأوفوا الخيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربة ذلكم وسيكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتتب- فاتبعوه ولا تتبعوا سبل فتفرق بكم عن سبيله saboda haka yi lissafa abubuwa guda goma a cikin wayannan ayoyi guda uku cewa kar ku yadda ku ainihin a ka gaya musu ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ku zo in karanta muku abinda Allah subhanahu wataala ya haramta menene shi shine Allah tudriku bihi shay'a kar ku hada Allah subhanahu wataala da wani duk wanda bai hada Allah da wani ba to ya zauna lafiya tsakaninsa da Allah subhanahu wataala domin ainihin shi ta shine abinda Allah bai gafartawa amma duk abinda mutum ya aikata idan Allah subhanahu wataala ya ga dama zai gafarta masa idan ya tuba to na farko Allah tudriku bihi shay'an kar ku hada Allah subhanahu wataala da wani wa ahsinu bil walidaini ku kyauta wa iyayenku isanan ainihin kyautatawa ma'ana duk abin da ya shafi kyautawa bangaren iyaye a ainihin kyautata domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗi ke cewa abubuwa guda uku ba sa zuwa sai dai ainihin suna haɗe yace na farko dai adiullahi wa adiur rasula duk inda aka ce abi Allah to sai an ce abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda aka ce aqimus salata wa atu zakata sai an ce an ce a tsaye da sallah to sai an ce ainihin a bada zakka na uku kuma in an ce anushkurli wa liwalidayka in ka gode wa Allah to ka gode wa ainihin mahaifanka to da aka wannan abun har abada kullun suna hade shi yasa nan ma da yace wa Allah tushriku bi shay'a sai yace wa bil walidaini isana ayi wa iyaye ma'ana biyayya a wata aya yana cewa wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha adh-dhulli min ar-rahma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi hukunci wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyya karka bauta wa kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wa bil walidayni ihsana a kyautawa ainihin iyaye kuma kyautawa filin ne ma ainihin wannan masdari ne wanda aka masa nasba bi filin muqaddarin ma'ana ahsinu ihsanan ku kyauta ma'ana kyautawa wa bi walidaini ihsana imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma idan ɗayan su ya tsufa a wurinka ko dukan su ainihin suka tsufa a wurinka to fala ta kullahuma uffin ko da sun yi wani abu na tsufa kamar na rudewa karka yadda ka ainihin gaya musu maganar da za ta bata musu rai ko ka sai musu uffan ko da uffan ne ma'ana karka gaya musu shine malamin usul suka ce aula kuma abin da ya wuce uffan ko da uffan karka faɗi balle kuma abin da ya wuce ainihin uffan wala ta kullahuma uffin wala tanharhuma karka rena su ko ainihin ka musu wulakanci wa kullahuma qawlan karima ka gaya musu magana dai ma'ana ta girmamawa iyayen nan ko koda ainihin kafirai ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna da hakki ma'ana a wuyan kowa da kowa ma'ana wanda suka haifa din nan saboda haka yake cewa wal kullu ma qawlan karima waqfid lahumu zanaha zulli min rahama ka ainihin shimfida musu fiffike na ainihin rahama ma'ana ka tausaya musu a cikin kowane hali ainihin da suke ciki waqfid lahumu zanaha zulli min rahama wa qur rabbi rahmuma kama rabbayani saghira kace Allah ka musu ainihin rahama ka jin kansu kamar yadda ni ma suka jin kaina tun ina kankani ma'ana lokacin da aka haife ni har ainihin tasowa ta wannan shine tsakanin da da iyaye in yana so ya gama duniya lafiya idan ko yana so ya samu ainihin aljannan Allah subhanahu wataala da haka to wannan aya ta ainihin faɗi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya taɓa faɗi a wani hadisi yake cewa ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu ya dinga fadin wannan kalma har sau uku aka tambaye shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam waye ne kake magana akan cewa Allah ya durmuza hancin sa ya durmuza hancin sa ya durmuza hancin sa sai yake cewa mutum ainihin guda uku ne na farko dai wanda ramadana ta same shi har ta fita bai dalilin da Allah ya gafarta masa ba na biyu kuma wan zikirtu indahu falam yusalli alayya duk wanda aka ambace shi a wurina bai min salati ba na uku kuma wanda man adraka abawaihi duk wanda ya riski iyayensa har suka tsufa sanadin su bai sa ainihin ya shiga aljanna ba to wayannan dukkan su ragima anfuhu ragima anfuhu ragima anfuhu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka biyayya ga iyaye wata aba ce wanda mun gani a ainihin hadisin da aka ruwaito a cikin riyadu salihina na wannan bayan Allah da ainihin suka tafi a bayan gari suka je ainihin suka suka shiga cikin wani kogo wani dutse ya zo ainihin ya rufe wannan bakin kogon kowa ya zo iya tawassuli da kyawawan ayyukansa a cikin wannan na uku wanda ya tawassuli da kyawawan aikinsa shine ya yi tawassuli da biyayyen da ya wa iyayensa na cewa ainihin in ya samu abinci ya je kwadago ya samu abinci bai fara ba wa kowa ya ɗanɗana sai ya ba wa iyayensa tukuna haka ya dinga yi har wata rana ya samu suna bacci da dare ya ji tsoron ya tada su ya rike abincin bai kai wa iyalansa ba ya rike nonon bai kai wa iyalansa ba har kuma asuba ta yi sannan ainihin suka tayi suka ya sannan ya kai ta in yayi wannan dan Allah Allah ka bude musu ma'ana bakin wannan kogon ha kuma a taki sai haga dutsen Allah ya kawar da shi ashe kyakkyawan aiki biyayya ga iyaye ya kai ayi tawassuli da shi ma'ana anan ainihin duniya wani mutumi ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa ubayi uka alal jihad ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maka mubayi'a na ji za a tafi jihadi ni ma ainihin zan tafi jihadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shin kana da mahaifa tsofi yake cewa ina da su yake cewa to ka je ka musu ainihin aiki na gari yafi ka fito ka tafi wannan jihadin ka je ka musu hidima ma'ana kenan idan mutum yana da tsofi da tabai a gida ko da jihadi za a tafi an ɗauke masa wannan jihadin ya zauna ya kula da wa'annan mahaifa nasa da haka ashe kula da mahaifa a bane ainihin wanda alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar wata aya na cewa wasiral insana biwalidayhi husna hamalat ummuhu karhan wa wada'atu karha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara saboda haka Allah subhanahu wataala yake cewa a mun yi ainihin da wasiya da cewa ya rike ainihin mahaifansa ya saboda mahaifiyarsa ta ɗauki cikinsa ma'ana da ainihin shayar da shi wata ainihin talatin ana masa wannan wahalan iya wannan tukuna bayan daga baya kuma aka ainihin ɗora saboda haka biyayya ga iyaye wajibi ne shi sa'anan Allah subhanahu ta'ala ke cewa qul ta'ala watul ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wala taqtulu awladakum min imlaqin karo kashe ainihin yayanku min imlaqin saboda ainihin talauci ma'ana talauci da kuke tsoro ma'ana kuke cikinsa wata aya ta kuma sautul isra'i tana cewa kashyata imlakin don tsoron ainihin talauci sai malamin tafsiri suke magana suke cewa to abinda ake nufi a nan talauci waƙi ko mutawakki ma'ana wannan ayan tana magana akan waƙi ne wala tatlu wala da kun min imlakin kar ku kashe ainihin yayanku don talaucin da kuke ciki ma'ana kuna cikin talauci ba za ku iya ciyarwa ba hatta kai ga cewa za ku dinga kashe yaya to kar ku yi haka shi kuma kashe ta imlakin ma'ana wanda ake tsammanin faruwarsa shi talaucin ma'ana yanzu babu talaucin amma kana tsammanin idan yaran sun maka yawa talaucin ma'ana zai yi yawa to Allah ya ce kar ku aikata haka wala tafzu wala da kun min imlakin nahan narzuukum wa iyyahum inji Allah subhanahu wataala ya ce da ku din da su ƴaƴan da za ku haifa duk mu ne ainihin muke arzukta ku Allah subhanahu wataala yana faɗi wata yana cewa وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها الله يا رجال يا budget ko menene a nan duniya Allah shi ke bashi abinci dan adam da aljan da komai da komai Allah shi ke bashi iya ma'ana abincin kuma da yake bukata saboda haka abin da ake kira arziki kenan shi yasa malamin tauhidi ke cewa arzqu indal qawmi ma bihin tufi ma bihin tufi abinda ake cewa arziki a gurin malamai masana Allah shine abinda aka yi amfani da shi a jikin ma'ana dan adam ba abinda aka mallaka ba ba abinda aka tara ba saboda aka fayar zukullahu halala wal muharrama Allah yakan iya arzukta mutum arziki na halal Allah yakan iya arzukta mutum arziki na haramun ma'ana kenan duk abin da ka ɗauka ka sa a bakinka ka ce sunansa arziki a wurin malamin tauhidi sai dai ta ina ya zo maka in ta halal ne ka ci arzikin halal in ta haramun ne ka ci arzikin haramun idan riga ka ɗauka ka saka a jikinka sunansa arziki a gurin malamai don haka malamin tauhidi idan ta hanyar halal ka same ta sunanta arzikin halal in ta hanyar haramun ne sunansa arzikin haramun wannan shi kada ake kira arziki a gurin ainihin masana ma'ana ilmin Allah amma don ka tara miliyoyi a banki sunansa ba arziki ba ne don me domin ainihin wannan kudin da ka tara ba zai iya amfaninka da komai ba in ban da wanda ka saka a jikinka da wanda ka saka a cikinka shine kadai amfanin da ka amfana da shi sai kuma an koma a ruhaniya wanda ka ba da sadaka a tara maka shi ainihin a lahira amma duk abin da yake tare a wancan wurin ba sunansa arziki ba a gurin ainihin malamai to Allah subhanahu wataala shine yake arzikta ma'ana kowa da abin da ainihin yake ce she na hannu kuma iyahum mu muke arzikta ku mu muke ainihin arzikta ma'ana kowa da kowa wannan ah, ainihin akwai kisa da ake bayarwa ta annabi sulaimana alaihi salam ma'ana da shi da ainihin tururuwa tururuwa tana tabbatar da cewa ta san Allah subhanahu wataala domin da ya ganta sai yake ce mata a ta ta matsa masa yake cewa wai ni shi ke kam ki bar ainihin matsa mana ab- abinci wani irin kike ci ne a shekara ta ce ai tana cin ab- ainihin ma'ana kimanin abu kaza a shekara sai ke ce mata yanzu abin da za a yi bari in kulle ki a cikin kwalba ki huta da wannan yawon da kike yi da wannan jidajiden da kike yi zan tara miki wannan abincin da zaki ci haka mata kwalba aka saka ta a ciki da aka saka ta a cikin kwalba ya sa mata abincinta a ciki shikenan shekara ta yi annabi suleiman ya zo ya ziyarce ta sai ya samu ta ci rabi ta bar rabi ita kin ce shekara abin da yake ci kenan sai a ta ce abin da ya sa na bar rabi Allah ne da yake bani da kansa saboda haka na san ba zai manta ni ba a cikin budget ɗinsa amma kai idan mulkin ka ma yawa wani lokacin zaka iya mantawa da ni sai na ji tsoro sai na ci rabi na aina ainihin tattalin abincin kar na cinye shi kuma ya zama da baka kawo mini ba da haka ta gaya wa annabi Sulaiman alaihi salam wannan maganan sai yake cewa to ai shi ya saba ciyar da rundunoni domin an rawaito cewa kullum garin Allah ya waye sai an yanka raƙumi dubu saba'in na rundunar ainihin annabi Sulaiman alaihi salam ainihin shi ne wanda Allah subhanahu ta'ala ke cewa a wazifanin kal jawabi wa qudurir rasiyatin imalu ala dawu da shukura ma'ana iya da manya-manyan tukwane wanda aljanu ne suke dafa abincin ake ainihin ciyarwa to wannan abun sai ya dauki annabi Sulaiman sai ke ganin kaman zai kwatanta ma'ana ciyar da wasu halittu saboda haka sai yake cewa ya Allah ina son ka bani daman in ciyar da halittu na ainihin shekara guda sai Allah ya ce a ya Sulaimana ka je ka sake nazari ba za ka iya ba ya sake ainihin karrara tambayarsa sai ya rage ainihin mudda din sai ce ya Allah ka bani in ciyar na ainihin wata guda Allah ya ce masa a'a ka je dai ka sake nazari ya je sake nazari sai ya Allah ka sake ka bani ciyarwa in ciyar na sati Allah ya ce a'a haka suka dinga yi iya ainihin tambayan wannan a bai ciyar wannan har sai da suka dawo ciyarwa daya ma'ana ainihin ma'ana cewa ko na safe ko na rana ko na yamma guda ɗaya dai zai ciyar sai Allah ya ce to yanzu a cikin halittun da kake so ka ciyar wanne bangare kake so in baka sai ya ce a bani bangaren ruwa ma'ana namun da suke cikin ruwa ya ce to an baka ya zo ya da ainihin shekara ana dafa abinci ana tarawa ana tarawa sai da ya gama ainihin dafa abincinsa ya tara sai Allah subhanahu wataala ya fito da wani kifi guda ɗaya da kifi guda ɗaya linkaya sai ya zo sai ya haɗi ɗaya abincin gaba ɗayansa a lokaci guda ɗaya da ya haɗe abincin annabi suleiman alaihi salam ke cewa kai ya za ka yi haka abincin da na tara na dabbobin ruwa ka zo ka cinye gaba ɗaya sai ke cewa a to aini kullum wannan shine kalace na ina jiran kuma na rana Allah kuma yana bani kullum yace ka ganni saboda haka sauran dabbobi ba su ma san me aka yi ba to saboda haka to ciyarwan Allah subhanahu wataala ba wanda ainihin ya isa ainihin ya arzukta dan adam sai Allah subhanahu wataala shine ake kawo kisan wani mutumi wanda ainihin ya kasance wai yana jin irin wannan magana an ce Allah baya hana bakin da ya tsaga abinci ba taba ganin wanda ya fadi ya mutu dan yunwa ba sai dai ainihin ya ci da wahala amma dai ba za a ce bai ci abinci ba ya fadi ya mutu sai dai ainihin ya ci da wahala sai yake cewa to bari ya gwada ya gani in Allah subhanahu wataala yana cewa ta kowace hanya sai ya kama hanya ya fita bayan gari cikin daji sai ya sake hanyar da mutane suke bi ya koma ainihin can ya je samu kogon wata bishiya sai ya zauna a cikin wannan kogon yana zaune a cikin wannan kogon can sai Allah ya sako da ruwan sama aka narka ruwan sama shi ne bai jike ba yana zaune a wannan wuri yana jira ya ga ya Allah zai ya ciyar da shi tunda ainihin babu abinci babu komai kuma bai zo wurin mutane ba yana zaune yana zaune sai Allah subhanahu wataala ya sa wata ainihin karauka su kuma za su tafi wani gari sai suka bata hanya da suka bata hanya suka yi yawo suka yi yawo suka gaji sai ga su a gindin wannan bishiyan da suka zauna a gindin wannan bishiyan suka zauna suka to mu zauna yanzu kan mu huta mu ci abincin mu sun zauna sai wani ya hango mutum a sama a cikin wani kogo duk da aka bai musu magana ba sai suke cewa wannan fa mutum ne ko aljan yana shiru suka yi suka yi magana yana jira da ya ga me Allah zai yi da haka yana zaune yana zaune sai suka ci abinci sai suka ware wani abin suka ce kai wannan mutumin ko ta kila ruwan sama da aka yi nan ya dake shi har ya gagara magana da haka a sauko da shi suka kama suka sauko da shi suka dauki abinci suka kawo bakin sa yake bude bakin suka ce ai sanyi ya masa yawa ba zai iya bude bakin ba ma suka kama bakin da kokowa suna budewa za su tura masa abinci sai fashe dariya sai yake cewa wai Allah zaman zan gwada ne Allah ya ce zai bada abinci wa kowa da kowa shi yasa na zan gwada gashi kuma ya zo ya kawo mini har baki na shine ainihin hadisin nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke magana yake cewa law tawakkaltum Allah haqqa tawakkulihi larzuqtum kama yarzuqu dairu tarduki ma san wata ruhu bidanan yana cewa da za ku yi tawakkali hakikanin tawakkali ga Allah subhanahu wataala da sai Allah arzukta ku kamar yadda yake arzukta tsuntsu bai damu da tara abinci ba in yana dan fita kuma ya ce ya koshi ya sake dawowa haka kuma zai dinga yi har rayuwarsa ainihin ta kare saboda haka to kowa ya gane cewa Allah shine mai bayarwa to saboda haka ya huta duk neman da kai idan Allah bai saka ba zai baka ba zai ainihin baka ba saboda haka arziki yana hannun Allah subhanahu wataala shine yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyahum ni Allah subhanahu wataala ni ke arzikta ku ni ke arzikta ƴaƴan ainihin da za ku haifa da haka kowane ɗan adam yakan zo da gwargwadon ainihin arzikinsa ne da haka wai a ce al'umma za ainihin a sa mata ko ainihin ma'ana ta ma'ana a rage yawan mutane saboda wai talauci yayi yawa gaskiya wannan ba ba ainihin gaskiya ba ce domin abin da za ku yanzu Najeriya na abin da kullum ake ainihin tsorata mu da shi wai al'umma mu ta yi yawa saboda haka shi yasa ake wahala arzikin kasar mu ba zai ishe mu ba wannan ba gaskiya bane domin gaskiyar abin da yake faruwa a duniya kasashen da suka fi arzikin su ne suka fi kowa yawan jama'a ya china ainihin ta fi arziki kuma ta fi ko'ina yawan jama'a amerika ta fi yawan jama'a ta fi arziki indiya ita ma tana biyo su a baya duk sun fi mu saboda haka babu kasar da za a ce wannan kasar ta fi kankancin jama'a kuma ta fi yawan arziki arziki yakan zo gwargwadon ainihin mutanen da suke ciki allah subhanahu ta'ala yake ba su arziki sai dai idan an yi mummunan tasarrufi a wajen sarrafa shi wannan arziki din to wannan laifin sai ya biyo bayan ainihin mummunan tasarrufi din nan saboda haka allah yake cewa nahnu narzuqukum wa iyyahum mu muke arzukta ku da 'ya'yan da za ku haifa wala taqrabul fawahisha kar ku ainihin kusanci alfasha ma zahara min hawa ma badana abinda ya bayyana da abinda ainihin ya boya ai ma'ana alaniyati hawa sirriha wala taqtulu nafsa allati harrama Allah kar ku kashe ainihin rai wanda Allah subhanahu wataala ya haramta ainihin a kashe illa bil haqqi sai dai ainihin da gaskiya kal kawadi kama ainihin sakayya ma'ana ya taba wani ma'ana ya kashe wani to za a saka masa to wannan ma'ana za a kashe shi kenan kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas to saboda haka in akwai wannan dalili to za a iya ainihin aikata wannan hukunci shine alhakin da Allah subhanahu wataala ke magana wala taqtulu nafsan haramallahu illa bil haqqi zalikum wasaykum wannan abin da aka ambata Allah subhanahu wataala ya muku wasiya bihi da shi la'allakum taqiluna ko hakika ku za ku hankalta tadabbaruna ainihin za ku yi izina na'am ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
na'am wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsanu tabluq ashudda wa awful kayla wal mizana bil qist قال لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى ذلكم وصيكم به لعلكم تذكرون Allah subhanahu wataala ya sake lissafa ma'ana abubuwan da ya kamata mutane su guda yadda Allah subhanahu wataala ya karanta musu abin da ya haramta daga ciki akwai shine wala taqrabu ma'al yatimi kar ku saci dukiyar maraya illa billati hiya ahsanu sai dai da kama da kusantan da ya zama na cewa ma'ana kyakkyawa ne shine ma fi salahu wajen gyaran dukiyan maraya din kenan saboda haka duk wanda aka bar shi da maraya maraya shine wanda mahaifinsa ya rasu alhalin bai balaga ba saboda haka wannan shi ake sai masa maraya ainihin walitu min qibalil abi ma'ana shi maraici yana samuwa ta bangaren uba ne dan idan idan uwa ta rasu a idan uwa ta rasu uba yana nan ba a kiran yaro maraya amma idan uba ya rasu ko uwa tana nan ana kiran yaro ainihin maraya da haka to maraya kuma shine wanda bai cika shekarun balaga ba yana kankani to idan an bar shi dukiya aka bar wasi yana kula da shi to kare yadda ya taba ainihin wannan dukiya din saboda haka Allah subhanahu wataala cewa a duk wanda yake cin ainihin dukiyar maraya inna ma yakuluna fi budunihim nara kamar yadda ka san ajiye garwashin mutane mutum ya dauka yana ci haka in ainihin ya taba ainihin dukiyar maraya in ji Allah subhanahu ta'ala ana so a kula da maraya kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ana wa kafilu yatimi ka hataini ni da ainihin mai kula da maraya yadda ka san wa'annan guda biyu muna tare da shi kenan da kula da maraya abu ne wanda yake da lada mai yawa da haka shine Allah subhanahu ta'ala yake cewa a wabtar yatama hatta idza balagun nikaha fa ina nastu minhum rujdan fadfa'u ilayhim amwalahum wala ta kulwa israfan wa bidaran an yakbaru saboda dadin yadda suke yin an bar dukiyar maraya ma'ana kaman gaggawa ake yi da girman yaron ana cinye dukiyar saboda kar yaron ya girma ya ma nemi ainihin dukiyarsa saboda haka Allah ya ce kar ku yadda ku aikata haka ku zarrabi maraya idan ya girma har ya kai lokacin ainihin balaga saboda ku dauki dukiyarsa ku bayar kuma kuma ku shaida lokacin da ainihin za ku bashi ainihin dukiyarsa da haka to wala ta karbu mara da timi kar ku saci dukiyar maraya illa billati hiya asmu sai dai kusantan da ya zama ma'ana mai kyau wanne ne kusanta mai kyau shine ma'ana ka juya dukiyar kar ka ji an ce kar ainihin ka ka ainihin taba dukiyar maraya a bar masa kuɗi ka bar su a tsagoran su a kuɗin su saboda haka zamani yana tafiya yana tafiya yanzu kamar shekara ashirin dan an barwa mutum ainihin a kuɗi masu muhimmanci a lokacin ko da ainihin dubu ashirin ne ko hamsin ne in ka ajiye su kaɗai har yaro ya kai ma'ana shekara goma sha bakwai to abinda wancan za su saya masa a wancan lokacin a lokacin ba za su saya masa bayan ya girma to da haka abinda za ka yi ka sayi wani abin da ko kadara ko juya su a kasuwanci idan ka ce za ka sai kadara shikenan sai a jira lokacin da za a bukace ta in kuma juyawa ka ce za ka yi daman kai ma ka iya kasuwa to abin da za ka iya amfani a ciki na juyawan ya halatta ka ɗinka ko riga a ciki ba ta almubazzaranci ba ka ci abinci a ciki daidan gwargwado irin ainihin wanda ka saba da shi saboda haka duk abin da za ka yi na wannan gwargwadon in za a je kasuwancin wani gari ne ka biya kuɗin mota duk za ka irin wani a cikin dukiyar shi wannan maraya ɗin amma ka tabbatar ainihin dukiyar tana ƙaruwa kana ainihin ajiye masa in kuma ma har kana da dukiya aka ce mustahabbi ne kar ka taɓa komai a ciki ka dinga ainihin juya musu wannan dukiya ɗin kai abin da za ka yi za ka yi don Allah ne ba wai za ka yi don a gode maka ba ba za ka yi ko don shi in ya girma ya gane cewa ka yi masa ba ko da ku in ya girma zai kaman ainihin baka masa mai kyau ba in zakani da Allah ka yi to ka sauke haƙƙin ainihin da yake kanka saboda haka Allah ya ce kar ku zasu dukiyar maraya sai dai ku satin da ya zama ainihin mai kyau hatta ya buluga ashuddahu har ainihin sai ya balaga wa awful kayla wal mizana ka'ida na gaba kuma a harkan saye da sayarwanku ku cika ainihin alkaila ma'auni da ake aunawa da kwano kwano wal mizana da ma'aunin da ake aunawa da nauyi bilkisti ma'ana da adalci kar ainihin ku tawaye ma'ana ma'auni kenan saboda haka tawaye ma'auni a kansa kadai Allah ya halakar da wata al'umma mutanen annabi shu'aibu alaihi salam wala tanqusul mikyala wal mizana kar ainihin ku tawaye ma'ana ma'auni da Allah subhanahu wataala ya ce ainihin ku auna ku sayarwa ainihin mutane a kansa Allah subhanahu wataala ya sauko da ma'ana rihin sarsarin atiya ta halakar da saboda ainihin tauye mudu kadai da aka tauye mudu malamai suna lissafa shi a cikin ainihin kaba'ira tunda Allah subhanahu wataala ya sako da aya yake cewa wailu lil mutaffifin alladhina zaktalu ala nas yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yuksirun ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin adhim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin saboda haka Allah subhanahu wataala ya ce azaba ya tabbata ga masu ainihin tauye ma'ana ma'auni wal ulfin su ne su wane ne masu tau- tauye ainihin mudu allazi ne zaktalu ala nasi yastawfuna idan za su auna a gurin wanda suka kawo musu sai su cika ainihin ma'auni saboda haka idan ka kawo musu da kwanonka ko masaranka ne ko wani abu in kwano goma ka auno daga gida in sun kawo ma'ana abin da suke awo da shi in awo ne kawo sai ka ga masaranka ta dawo kwano tara idan ainihin wa izakta saboda haka al- izakta na ta saukun wa izaka luhum awwazanuhum yuksiruna wannan nafsu shay wannan kwano da ka kawo musu guda goma nan idan za su auna wani kuma wanda ya zo saya sai su ɗauko wani ɗan ƙaramin kwano shi kuma a ainihin tawaye sai a auna masa ya kai kwano goma sha ɗaya to wannan shi ne abin da ainihin ma'auna suke yi ma'ana a ɓangaren su don haka aya ta sauko take magana ainihin a irin wayannan mutanen to Allah ya ce azaba ta tabbata ga mai aikata haka sannan shi kuma Allah ya ce haka nan almizana ma'ana sikeli kenan kada mutum ya ɗaura sikeli ma'ana lokacin da zai auna wa mutane in ya zo auna a wurinsu kuma ya ainihin kunta sikeli wannan shi ma ya shiga daga cikin masu ainihin tauye mudu haka ba masu kaɗai ba duk wani abu malamai sun yi istinbadi akan cewa duk wani abun da za ka yi baka cika ba na ainihin sana'a ko na aiki ko ainihin aikin karfi ko na menene iya daga cikin abun da kiransa ma'ana tauye mudu ana auna su akan wannan da haka sukan kawo azaba ba dan Allah ya ce al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai halaka ta da ainihin a ainihin azaba ba da Allah ya halakar da al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda irin wannan abubuwa da ake shiga ana ainihin aikatawa saboda haka a ji tsoron Allah ko da ainihin Allah bai halakar da al'umman ba to ya kai ya dinga ainihin saukar da musibu saboda irin wannan tawai ainihin mudu da ake yi Allah ya ce wa awful kayla wal mizana bil qisti ma'ana ku yi abun da adalci la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah ya ce ba ma dora wa rai sai abun da ya zama ainihin daidai ma'ana za ta iya ɗauka fi zalika a cikin wannan fa ina qada fil kayli amma fa idan mutun yayi kuskure a cikin ma'auni idan mutun yayi kuskure a cikin ma'auni Allah ya gafarta masa amma fuqaha suka ce kuma zai biya misali a ce a gano abun ya auna bai sani ba sai aka samu kuskure a cikin ma'aunin da ya samu to ba za a ce tunda Allah ya ce la nukallifu nafsan illa wusaha ya riga da yayi kuskure ya shige na abu ya wuce a'a ba haka bane zai biya amma ba shi da laifi a wurin Allah saboda Allah bai yafi haƙƙin ma'ana dan adam la nukallifu nafsan illa wusaha wannan ita jumla guda ɗaya la nukallifu nafsan illa wusaha din nan wato wata jumla ce wacce ta kunshi abubuwa da yawa a cikin hukunce-hukunce na Allah subhanahu wata'ala domin ita kadai inda ba a ɗora wasu hukunce-hukunce ba ta isa ta warware matsaloli bila adadin a cikin ainihin addini saboda me saboda la nukallifu nafsan illa wus'aha ita ce ta ba wa daman ainihin bebe idan ya zo yin kalmar shahada iya abin da ya kwaba ya faɗa kalmar shahadarsa ta yi saboda Allah bai ɗora masa batun da ba zai iya magana ba ita ce ta ba wa daman kurma ko da ba zai iya buɗe bakinsa ya komi ba in ya imani a ransa kawai imaninsa ya yi saboda Allah bai ɗora masa bayi da baki ita ce ta ba da dama ga mai sallah wanda ba zai iya sallah a tsaye ma'ana istiklalan ba to ya jingunu ainihin ya yi sallah saboda la nukallifu nafsan illa wusaha ita ce ta ba da dama wanda ba zai iya sallah a jingine ba ya zauna a zaune bai jingina ba ya yi sallah in ainihin saboda la nukallifu nafsan illa wusaha ita ce ta ba dama wanda ba zai iya sallah a zaune bai jingina ba a zaunen ma ya jingina la nukallifu nafsan illa wusaha ita ce ta ba da dama wanda ba zai iya sallah a zaune a jingine ba ma ya kwanta ta bangaren sa na dama ya fuskanci alƙibla ya yi sallah saboda la nukallifu nafsan illa wusaha ita ce ta ba da daman wanda ba zai iya haka ba ma ya salla kaifa ma sha'a in ya ga dama ya kalli sama in ya ga dama ya kifu in ya ga dama a rikingine in ya ga dama a tsugune a duk halin da Allah subhanahu wataala ya bashi wannan ainihin la nukallifu nafsan illa wusaha din nan ita ce ainihin ta bashi daman yayi haka ita ce ta ba da daman mutumin da yana zaune yana ji yana gani ma sallah ta sauka a kansa kamar yadda imamu malik radiyallahu ta'ala anhu ya yanke fatawan akan wa man lam yajid ma'an wala mutayammima fa arba'atu al-aqwali hakina mazhaba yusalli wa yakbi aks ma qala malikun wa sununu yakbi wal ada'u li ashhaba ma'ana mutumin da bai samu ruwa ba bai samu kasa ba bai samu daman yayi sallah ba ko tsare shi aka yi aka ɗaure shi ko kuma ainihin wani naman daji ya biyo shi ya hau kan bishiya misali ya rasa yadda zai yi har lokacin sallah ya wuce muktari ya wuce laruri ya wuce har ta zama kaza'i bai samu dama ba malik yace sallah ta sauka a kansa gaba daya ba zai rama wannan sallan ba me dalilin ka malik sai sai ai la nukallifu nafsan illa wus'aha Allah bai dora wa rai sai abun take da iko dan haka duk abun da baka da iko Allah ba zai ainihin bai dora maka shi ba dan haka ta warware abubuwa da yawa a addini wannan la nukallifu nafsan illa wus'aha din nan kenan saboda haka iko ne Allah ke bada daman ainihin mutum yayi ita ce ta bada daman wanda aka yi sallan ainihin azumi bayi da zakan yafi da kai har aka dawo idi har aka wuce to ta sauka a kansa saboda la nukallifu nafsan illa wus'aha amma akwai ainihin wasu hadisai wani lokacin sukan zo su karfafe ta su yi magana ainihin akai amma ko da ba su yi magana ba wannan la nukallifu nafsan illa wus'aha din nan ta warware ainihin abubuwa da yawa saboda haka Allah da ya ce wa aful khairu wal mizana bil qisti la nukallifu nafsan illa wus'aha abinda yasa Allah ya biyo da wannan magana a wajen cika mudu saboda idan ka cika kwano ka ainihin juye in ka sake cika wani ba lallai bane ya zama daidai da yake da ainihin wanda ainihin ka juye din nan amma saboda haka Allah ya ce to ba zai kama ka ba inda kai iya matukar ka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya kawo ainihin abu a cikin gidansa ko a wurin iyalansa in ya raba ya ba wannan ya ba wannan sai ya ce Allahumma hadha qismi fi ma baini ainihin wa bainaka wannan shine rabona tsakani baini wa bainahum tsakanin tsakanin su iya adalci da zan iya yi kenan da haka fala taluni fi ma baini wa bainaka kar ainihin ka zarge ni kuma abin da ke tsakanina da tsakaninka don haka idan ka dauki lemo guda hudu ka ba wannan guda biyu ka ba wannan guda biyu ba lalle bane lemun nan guda biyu da wannan guda biyu su zama daidai suke amma kai iya abin da zaka iya yi kenan to wannan shine misali la nukallifu nafsan illa wusaha Allah subhanahu wataala ce ba ma dora wa rai sai gwargwadon ainihin abin da za ta iya dauka ma'ana shine ainihin za mu dora mata da ci gaba da cewa to wa iza qultum in kuma ainihin a za ku faɗi magana fi hukumin a hukunci aw ghairihi ko waninsa fadilu ku yi adalci inji Allah subhanahu wataala bisriki ma'ana da gaskiya saboda adalci shine ya zaunar da sama da ƙasa shine ya zaunar da duniya da lahira shine ya zaunar da komai Allah subhanahu wataala iya guda mana ma'ana irin wannan abun kamar yake cewa a wasu ayi wala yajrimannakum shana'an qawmin ala alla ta'dilu idilu hu aqrabu littaqwa da haka shi adalci baya duba cewa wane nawa ne wani dan uwana ne wani dana ne wani addinin mu ɗaya da shi wani kaza mu ɗaya da shi garin mu ɗaya da shi gidan mu ɗaya da shi komin mu ɗaya da shi adalci baya bin wannan wurin shi adalci yana bin kawai inda ya kamata ya zauna ne saboda haka ko da kiyayya kuke yi da mutane wala yajriman da kun shana'an qaumin ala alla ta'dilu in kuna gaba da su ne to gaban kar ya sa ka hana yin adalci ko da an zo an yi tambaya a kansa misali kana gaba da shi to kamar gaskiyar abin da ka sani shine Allah subhanahu wataala ke gaya mana ainihin wannan wurin sannan yana gaya mana inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil adli in za ku yi hukunci tsakanin mutane ku yi hukunci ainihin da adalci inna Allah ya'murukum an tuwaddu al-amanati inna Allah ya'murukum inna lamur bil adli wal isani wa ita'i zil qurba Allah yace yayi umurni da adalci ayi isani a bawa ainihin makusanci da haka adalci Allah subhanahu wataala yana horon abubuwa da yawa akan ma'ana adalci akan manta adalci domin shi Allah subhanahu wataala adali ne a cikin dukkan ayyukansa wani aikin a ganshi a bayyane wani aikin kuma ba a ganshi a bayyane ba amma duk inda adalci yake komin jimawansa sai Allah subhanahu wataala ya bibiyar da ainihin ya tabbatar da shi an ce wata rana annabi Musa alaihi salam ya zo ainihin ya hau kan wani dutse sai ya samu ruwa a tare a wannan akan dutsen nan sai ya alwala sai ya koma gefe yana nafila da ya koma gefe yana nafila sai wani ainihin makiyayi ya zo da wani ma sai wani mutumin ya zo ma'ana wani sadauki akan dokinsa mayaki da ya zo sai ya sauka akan wannan gefen ruwan ya sha ruwa ya wanke jikinsa ya gama komai sai ya manta kullin kudinsa a wurin masu yawa sai ya tafi da ya tafi sai wani makiyayi ya zo da wani makiyayi ya zo shi kuma da ainihin ya sha ruwa ya sha dabbobin sai ga kullin kuɗi ya ɗauki kullin kuɗi shi kuma sai ya tafi da ya tafi sai wani dattijo shi kuma tsoho sai ya zo da ya zo ya sha ruwa ya sha ruwa sai jikinsa ya dan mutu sai ya kwanta ya kishin ida ya kama bacci a wannan wurin can sai ga wannan mahayin ya dawo wannan mahayin da ya zo neman kuɗinsa ya samu wannan tsohon a gindin ruwa kawai sai ya tambaye shi kuɗi ya ce babu kuɗi shi kuma saboda haka hankalinsa ya gaba wadda zai dauki wannan kuɗin sai shi sai ya dauki ainihin takobi sai ya sare shi da ya sare shi ma'ana sai ya mutu da ya sare shi ya mutu sai annabi Musa alaihi salam da ke daman yana magana da Allah subhanahu wataala yake cewa ya rabbi ya ainihin wannan abu yake faruwa ni ina zaune ina kallon su wannan ba shi ya dauki kaza ba wannan kuma ya kashe kaza ya kuma ainihin haka ya faru sai Allah subhanahu wataala yake ga annabi Musa alaihi salam aini adali ne komin nisan wani abu sai an na dauki fansa a kansa in an cutar da wani yace abin da yake yake ga maka ya kai Musa wannan ainihin mutumin mahayin nan da ya zo ya manta kudinsa a bakin wannan ruwan daman wannan tsohon shi ya kashe masa mahaifinsa shi dan ma bai sani ba wannan mutumin bai sani ba wannan tsohon shi ya kashe masa mahaifinsa da aka kisasi ya dauka shi kuma wannan ainihin makiyayin da kaga ya dauki wannan kudin shi kuma wannan mahayin daman shi ne ya taba cutan wannan ainihin wannan makiyayin kudi kuma gwargwadon wa'annan wannan kudin da haka shi yasa ainihin ne wannan fansa na bashi na kowa da kowa wannan dinsa to da haka Allah subhanahu wataala yakan yi wani abun sa a lullube ba kowa ne ya sani ba kamar yadda ainihin annabi Musa ya haɗu da wannan wannan kissan da Qur'ani ya gaya mana ammal gulamun fa kana abawahu mu'minin fa kashina yin kuma dugyana wa kufra wa ammal zaru fa kana gulamain ya timin fil madinati wa kana ta da kan zullu ma kana abuhu ma saliya wani abun yana faruwa kai kana gani baka san me bane amma shi Allah yana tasarrufin sa a cikin adalcin sa ne shi ya san abun da yake ainihin gudana ai kaga annabi Musa da ya ga abubuwan sai da dinga questioning Allah ya zaka yi haka Allah ya naga abu kaza Allah ya abu kaza yace ai abu kaza dalilin abu kaza dalilin abu kaza ne da haka to adalci Allah a kansa ya gini komai da komai na rayuwarsa da haka yake so kuma mutane mu doru akan wannan adalci din nan komin kuma dacin da zai mana a rai to anan ne ainihin za mu samu ma'ana karbuwa a wurin Allah subhanahu wataala shine yake cewa wa idza qultum fadilu walau kana za qurba idan za ku yi faɗi ku faɗi gaskiya ko da kuma makusancinku ne shi yasa wata rana da ainihin wata mata ana kiranta ainihin asma'u ne ko fadima na manta ta a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta yi ainihin sata ainihin yaƙi da aka je na Hunainu a fatu makkata da haka ta yi sata sai aka zo ana raɗe raɗi ana maganan cewa wance ta yi sata wance ta yi sata ya za a yi kuma wancan na hawa babba ce da haka sai aka je aka samu manzo Allah aka ce waye zai gaya masa sai aka ce ai ba wanda zai iya gaya masa sai Usamatu Usamatu ne kadai ma'ana dan gatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yi zai faɗa wata kila zai yadda akan cewa kar a yanke mata hannu Usama ya je samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi sata amma da Allah muna roƙon ainihin tunda wanda sai a rufe abun a karbi abun ayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɓaci ya kira huduba aka zo aka yi huduba yake cewa kai Usama to arjiba fi haddin min hududillahi kai ne yau zaka zo ka nemi haddi akan haddin Allah subhanahu wataala ana yake cewa law Fadimatu bintu Muhammadin sarkan laqad laqad laqad yadaha da ainihin wallahi Fadima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta satan wallahi da sai na yanke hannunta domin adalci ne wannan yace wannan abin da ya halaka Yahudawa kenan idan babban mutum daga cikin su yayi sata sai a lullube a ainihin wuce wannan wurin idan kuma ainihin makaskanci ne to ma'ana sai ya zama da cewa an ɗauki mataki a kansa ya ce wannan shi ne abinda yake ɓata ainihin duniya gaba ɗayanta da haka manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi wannan hukuncin wata rana an yi ainihin layi a ainihin a wurin yaƙi manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo yana sai da mutane sanda ya sa ya ɗan tura cikin ainihin a ukasha ainihin akan ya koma baya saboda haka sai yake cewa ai ya ji zafi a cikinsa don haka sai ya rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga sandan rama saboda haka da ya karbi sandan yace to ya rasulullah lokacin da ka dan mangare na cikin nawa babu kaya a jikina kai ma ainin ka dage wannan mayafin da ke jikinka in rama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga wannan mayafi ya daga da ya zo ainihin sai ne kaman zai dake sai ya rungume jikinsa ya rike shi saboda haka ya tuku sai manzo Allah ya ce kai kuma yasa ka aikata haka sai ya ce ai naga muna fagen yaki ne ban sani ba ko zan mutu ko zan rayu ni kuma abin da ke so karshen abin da zan yi jikina ainihin ya taba jikinka da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a da wannan ainihin abun da yayi mahallu shahidi anan shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa shine annabin duka duniya shine annabin sa amma da yace ya masa dan abun da bai wannan ba yace rama kuma irin gurgudun abun da aka maka nan haka ainihin zaka rama to da haka adalci haka ake son sai dinga gudana a cikin ainihin magabata da ainihin kowa da kowa sai na Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu arwayato cewa gwamnansa Amr ibn al-As na ainihin Misra wata rana ɗansa ya yi sukuwa da wani sai wancan ɗin ya tsere ɗan amrun al'asi gwamnan misran nan saboda haka wannan ɗan amrun al'asi sai dinga zane wannan mutumin yana cewa ana ibn al'akramina ni ne ɗan manyan mutane ne ɗan manyan mutane yana ainihin zana shi da bulala da haka shi kuma wannan mutumin ya ga in ya gaya amrun al'asi watakila ba zai ainihin nema masa haƙƙinsa ba maza maza ya zo har madina ya samu sayyidina umar bin kaddab radiyallahu ta'ala yake cewa wane mun yi tsere tsere da shi a doki na tsere shi amma ya min bulala sannan kuma ainihin yana gaya min cewa shi dan manyan mutane ne ni kuma ainihin makaskanci ne ya zan yi in zo in tsere shi sai da wani ta haka ya saye shi to a kira mini muawi a kira mini amrul asin da dan nasa gaba daya ya aika aka ai suka zo gaba daya da suka zo ainihin sai ya dauki bulala sai ya bawa shi wannan mutum ya ce ka dake shi ya dinga zana shi ya dinga zana shi ya dinga zana shi yana cewa idrib ibn al-akramina kada kidan dan manyan mutane sabon da suke gefen wurin suka ce tun ana zana shi yana rama muna jin dadi har muka jima ina ma da ya bashi haka saboda ya daku saboda haka sai yake kira ya hakura yace ka gamsu yace ya gamsu sai yake ga amrul as yake cewa yaushe kuka mai da ainihin ya'ya iyayen sun haife su ya'ya kun mai da su ainihin bayi da haka duk wanda ainihin ya taba wani to ni a mulki na sai ainihin na rama masa a bisa adalci na shi yasa ake kiya masa na Umar ma'ana al'adil saboda adalcin da ya ainihin a cikin halifancinsa to don haka wannan duka Allah subhanahu wataala yake so mu aikata haka shine yake cewa idza qultum fadilu in za ku yi magana ko za ku yi aiki to fadilu ku yi adalci da gaskiya walau kana za qurba ko da kuma makusantan ku ne wa bi ahadillahi awfu haka nan ku cika alƙawarin Allah subhanahu wataala idan mutum yake alƙawari ya cika inji Allah subhanahu wataala saboda innal ahada kana mas'ula shi alƙawari abun tambaya ne ma'ana ranar tashin alƙiyama inji Allah subhanahu wataala wa bi ahadillahi awfu zalikum wasakum wannan ma yana daga cikin abin da Allah ke muku wasiya da shi la'allakum tadhakkaruna ko haƙiƙa ko ainihin za ku azantu da ainihin wannan wa'azin da Allah subhanahu wataala yake muku alhamdulillah za mu kwana nan idan Allah subhanahu ta'ala kai mu goyi mu dora akwai tambaya ne na
ya yi wannan da sai ya tuba kare da Allah ya daina amma wani wurin da ya ciro wurin da ya ciro da wanda zai bi sai sai iyaye kamar Allah da ya bi shi sai ya biyo da wata sai da kuma ne da masa kare da bayani da wannan
to a daman yadda abin yake faruwa shi dan adam yakan yi sabo sannan kuma ainihin ya tuba to amma daman ai ba yadda za a mutum ya ji garantin cewa ainihin Allah ya riga da yafi masa sai dai kawai dinga raja'i daman wala mun makarallahi illa alqawmul khasirun Allah da baya so dan adam ya tafi akan amnu baya son kuma ya tafi akan kaufu kada zama da cewa kullun kawai kai kana ganin a kai ka gama Allah ya riga da yafi maka wancan laifin ya yafi maka ya yafi maka to duk mai tafiya akan wannan yayi kuskure kar kuma ya zama cewa kullun kana ganin fa wannan abun Allah bai yafe ba kullum kenan kana ganin Allah bai yafe ba to nan ma kayi kuskure dama ana so mutum yana ganin haka yana kuma ainihin ganin haka bayan da kofiyar raja'i sai dai shi ainihin tuba iya da ainihin sharuɗansa idan dai har ka cika sharuɗan tuban to ana so ka gallabar da ka rinjayar da ma'ana cewa Allah ya tuba ya yafe maka din akan ainihin cewa bai yafe maka ba ma'ana annadamu alama fata wa niyyatu Allah ya uda ila zambin wa ainihin shabaki alaihi min umrihi wa an ya tukal ma sai tafi sa'atihi in kana mutalabbisan biha idda dai mai ainihin alal ya jera nan ka cika ainihin wannan sharuda sannan kuma in haƙƙin wani ne laifin da kai ka tabbatar ka miyar masa in dai ba haƙƙin wani bane to ainihin in dai kai istighfari tsakaninka da Allah kuma ka cika wannan sharudan to ka kaddara Allah ya riga da yafi maka kar ka dinga wahala kanka in ma zaka tuno sai da dan zifa zifa dan kadan kadan da haka to wannan shine ka'ida yadda ake so ainihin a tafi ga harka abin da ya shafi tuba saboda haka sai ka duba ka gani ka gama ainihin sharuɗan in sun cika in ba su ba kuma ka cika ta zo na a mai tabbata da wani zamana ba mu zai iya karanta wata tura idan yana jin jirgi
zai karanta wata tura wata sura ko kuma dai sura kawai da tura zai karanta sura in yana bin jami'i suran qur'ani da tura ba eh mami- mamu ba zai karanta sura ba musamman anan mu masabban mu ta malikiya fatiha ne dai kadai zai karanta saboda nan ma hadisi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ainihin fa innahu la salata liman lam yaqra bi ummil qur'ani babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba saboda haka duk kuma inda suka yi sabanin akan wa idza qura alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamuna ayan da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa in za ana karanta qur'ani ku yi shiru saboda haka to idan liman ya shigo yana sallah yana karatu akwai wanda suka ce kai shiru gaba daya kar ka karanta komai har a gama sallan gaba dayanta saboda haka imamu malik shi ma a wata a wata fatawan ma shi ma haka ne shiru zaka yi gaba daya a wata kuma aka ce karanta sura a fatiha ba sai ka karanta ainihin sura ba akwai kuma mazahib da suka tafi har da sura amma dai mu a nan malikiya fatiha ne za ka karanta da jama'a da wani ce malam tambaya da ya ce jiya ka yi magana a kan suna ka ce mutum yakan sa suna mai kyau saboda ya samu alheri to me matsayin wanda ake kira shi da suna mara kyau an ce yi mala'iku sun zo sun zo mutum a gabani da sunan da ake kira shi a duniya shi za su kira shi kuma na yi na yi mutane su ne da kira na da shi sun ki to malam ina eh, ina neman mafita a ce a taimake Allah ya taimake ku na'am a na farko dai shi suna a wanda aka yanka wa mutum shine hakikanin suna da ake bukata ma'ana a kyauta shi wasu irin suna kai da ainihin mutum yake jawo kansa a duniya munanan suna Allah subhanahu wataala baya alaka da su wannan maganar da ya faɗa na cewa mala'iku za su kira shi da sunan da ake kiransa da shi a duniya to ni dai karatu na bai je wannan wurin ba kuma gaskiya ni ban taba jinsa ba abinda dai kawai na sani suna ana son a yi shi ma'ana alfaru kuma babu kyau ka dinga a dinga sa sunaye ma'ana marasa kyawu har akwai kisan da ake bayarwa na sayyidina Umar da ainihin wani mutumi da ya zo a cikin sunayensa gaba ɗaya sai aka samu babu alfalu alake sai masa ilhaqa halaka fa innahum qad ihtaraku da ya koma kuma ya samu ainihin gidansa ma'ana ma'ana ma ya kone saboda ma'ana ya tambaye shi ma ismuka yake cewa jamra ibnu man yace ibnu shihabi min aina yace min al-huraqa ayi huraqa yace zati laza duk sunayen ba su dadi me sunan ka jamra garwashi garwashi me sunan dan waye sunan sunan uba ainihin shihabu me shihabu tarwatsin wuta sai daga ina yake cewa daga huraka wani yanki ne huraka kuma kuna sunan wuri wani yankin kasar su ne sai ke cewa daga huraka ne ke kita wata huraka yake cewa zati laza ma'abocin wutar laza duk abun sai ya zama na kawai babu dadi a cikin wannan abubuwan to anan dai ko karama ce ko menene da yace masa to ilhaqa alaka fa innahum qad taraku wannan suna naka duk ba zuwa dadi ha kuma da ya koma ya samu ainihin an yi wannan saboda haka wannan shaki ce masa alfalu ana son komi ya zama na cewa mai dadi ne na abun da ya shafi ainihin mutum amma a ce ran tashin alkiyama mala'iku za su kira shi da wannan suna mummunan sunan gaskiya ni kan ban san shi ba wallahu alam amma dai abin da zai yi kokari a wajen hana wannan sunan da ake ainihin gaya masa din
sai na biyu wani mutum sai da muka idar da sallah ya ce min na bila ne wannan da ya yi hukunci sallah shine ka sake sallah Eh, domin ainihin mu musamman nan malikiya mai nafila ba zai mai farilla ba mai farilla ainihin ba zai bi mai nafila ba kuma mun gamsu da hujjojin haka din kaga ba a bukatan wani sabon wanda bai karanta hakan bane ko bai gamsu da haka ba sai dai sai zai nemo sabon hujja kullum muna gaya wa mutane wannan abun fa duk masaba mazahib ne shi ma wanda yake ikrarin dole sai an yi hakan masaba shafi'iyya ya je dauko to kuma dole sai zai ce mun sake namu mun dauki nasa kuma kowa da hujjojinsa saboda haka mu anan muna ganin bamu gamsu da haka din ba yawwa to ita ita yi laifi daman duk iyalin mutum in- in ainihin mai gidanta ne mai taki to lalle mala'iku suna fushi da ita ma'ana haka hadisi ya zo yake magana akan wannan sannan shi kuma ɗaya da keta ya yi gaggawa saboda ainihin allah subhanahu wa ta'ala ba haka ya faɗa ba abinda ya faɗi fa'izuhunna wa hajiruhunna fil madaji wa duribuhunna ma'ana ya mata wa'azi tukuna in ta ya kaurace mata in abun bai amfani ba sai ya dake ta dukan ma manzo Allah ya ce wala tadribil wajha kar ka bugi fiska kaga shi kuma mari ya ce ya mata mari kuma an ce mari ina ga fiska ne ko kaga ya saba horon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wala tadribil wajha wala tuqabbi wala tahjura illa fil baiti hadisi ne da haka dukan da yayi ba irin wannan dukan ake yi ba duka ne na kunyatarwa ma'ana sun faɗi darban gaira mubarrihin ba duka ne wanda zai ji mata ciwo ba to alhamdulillah Allah ya biya mana dukan bukata Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
Allah ya samu cika da imani fatiha salatul fatih Fatiha da salatul Fatiha.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين An saurari karatun Alƙur'ani mai girma daga masallacin Isiyaku Gwamna tare da Sheikh Modubu Isa Shango da alaran masa wanda Dr. Jamil Isiyaku Gwamna ya ɗauki nauyin kawo muku.